والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da haduwa a wannan safiya ta lahadi ta uku ga watan rabiul awwal watan uku a wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wato safiya ta biyu kenan ga watan watan biyar kenan ko shekara ta dubu biyu da hudu miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka wato masnul waraka ke usul fiqhi wanda muka ɗauki dogon lokaci ba mu yi ba wannan karan aina muka tsaya ne a cikin littafi za su kuma ba eh annas shi ne karshen abin da muka yi eh wato idan ya zanto annas shi ne karshen abin da muka yi yau kenan za mu tashi a ta'arud bayin al-adilla wannan kuma shi ne darasi na goma sha ɗaya kenan goma sha ɗaya kenan ba ne ya fi sha na goma sha shida shi yasa ba a san ka rubuta da boko sai in baka iya larabci ba kowa ka amma boko ya riga ya shiga cikin zuciyar mu da yawa sosai sai mun da gaske zamu koma larabci a ta'arud bainal adilla mala yace at-ta'arud bainal adilla idza ta'arada nutqani فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا إن كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر wato wannan malamin ya tattara abubuwa da yawa wuri guda jimlolin wato sun sun kushe da yawa sosai da sosai a ta'aru bayan al'adilla wato wannan babu da za mu shiga a ciki babu ne da yake magana akan a ta'aru bayan al'adilla a ta'aru shine a takabul التقابل بين الأدلة بحيث يقابل هذا الدليل ذلك الدليل ويقف أمامه ويمنعه من الجريان دليلين غدابيو سواء قرآني لقرآني كو حديثي لحديثي كو قرآني لحديثي suka taho suka gamu da juna kowane ɗaya ya hana ɗan uwansa ci gaba idan ka kalli wannan sai ka ga ya hana wannan ya hana shi tafiya ya kai inda yake son ya kai idan ka kalli wancan ya kalli wannan ya hana wannan ci gaba ina fata an fahimta shine at-ta'aruf bain al-adilla wannan yace kaza wannan kuma ya faɗa abin da yake ba haka ba ina fata mun fahimta kamar wannan ya tabbatar wancan kuma ya kore kaga hadisin da ya tabbatar ya ci karo da wanda ya kore haka wanda ya kore ya ci karo da wanda ya tabbatar to wannan shine at-ta'aruf bayna al-adilla ma'ana at-taqabul bainahuma alal asalin su daga kalmar al-urdu ne al-urdu a harshen larabci shine al-jihatu wan nahiyatu al-jiha wan nahiya idan na ce urdul ha'id ina nufin jihatul ha'id wa nahiyatu إذا قلت هذان الدليلان متعارضان فمعنى ذلك أن هذا الدليل وقف في جهة في جهة ذلك الدليل كلاهما وقف جهة الآخر ومنعه من الذهاب kowane dalili ya tsaya ya hana dan uwansa ci gaba ya hana dan uwansa tafiya da duk wani karan da na buga ka an yusrita ahduma wa yansil akhar ɗaya daga ciki ya tabbatar da kuma ya kore misali daga cikin mutane dan mu fito da abin fili mu dauki hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa man massa zakarahu falyatawaffa dukkan wanda ya shafi zakarinsa to lalle ya alwala wanda duk ya shafi zakarinsa to lalle ya alwala kaga wannan hadisi ya tilasta yin alwala ga mutumin da ya shafi gabansa sai wani hadisin ya zo ya ce inna ma huwa bad'atun mink ai gabanka kamar wani sashi na jikin ka gaba ce ma'ana idan na yi alwala sai na taɓa hannu na dama ko na taɓa kafaɗata ko na taɓa cinyata ko gwiwata ko zafin kafata ta walwale to haka nan dan na taɓa gaba na alwala ta matsala inna ma huwa bad'atun mink wata tsoka ce a jikinka dan haka taɓa ta gaya walwale alwala to kaga ko shakka babu هذا الدليل عرض ذلك الدليل وجد تعارض بين هذين بين هذين الدليلين to wani abu da ya kamata mu fahimta tun karan fari babu yadda za a yi babu yadda za a yi dalili ingantacce ya karo da dalili ingantacce kwata kwata ba zai taɓa yiwuwa ba shi yasa da yawa daga cikin malamai ba sa kiransa cewa a ta'aru sai ce muhimu ta'aru muhimu ta'aru muhim at-ta'aruf wato abin da yake bayar da fahimtar cin karo da juna wato sai ya zanto hada ta'aruf yaudu ila nazar al-mujtahid fa anta fi nazarika muta'arifai lakinnahuma fil haqiqa ghayr muta'arifai a nazarinka a ganinka kai kana ganin wannan dalilan sun ci karo da juna amma hakikanin gaskiya ba cin karo da juna a tsakaninsu babu yadda za a yi wata aya ta karo da wata aya ko wani hadisi ta karo da wani hadisi ko hadisi ta karo da aya ba zai taɓa yiwa ba amma idan an samu khalalun fil faham shi ka wajen fahimta kusurun fil ilmi wal ma'rifa kasawa ta fuskar ilimi da fahimta to sai ka ga kamar sun ta karo da juna amma ba sun karo da juna ba in ka samu wanda ya tsara ka fahimta wanda ya tsara ka ilimi wanda ya tsara ka sani yi maka bayani sai ka ce to a ce ba su karo da juna ba ka ko kamar sun ci karo da juna to shi ne muhimmin ta'aru waɗansu da haka suke masa babi a cikin babuka musamman na ulumul qur'an shi ce muhimmin ta'aru ko ma yuhimmin ta'aru abin da yake ba da fahimtar cin karo da juna sai su kawo ayoyi fa yawma idan la yasalu an zambihi in sun wala jan fa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين كذا هناك إيهام التعارض أن لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أنكم فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين الظاهر كأن هناك تعارضا بين هذين النصين بين هذين النصين ولكنهما في الحقيقة ليس هناك تعارض بينهما أظن أن هذا واضح جميل to shi yasa tun karan fari ya kamata mutum ya fahimci wannan kwata kwata ba sun karo da juna tsakanin ayoyin alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutakar hadisi ingantacce ne to ba sun karo da juna tsakanin shi da wani hadisi ko wata aya in dai kaga abin a zahiri to wannan yahudu ila nazar da mujtahid a iya nazarin a iya binciken mujtahidi zai iya ganin wannan dalilin ya ci karo da wancan to shine sai ce idza ta'arada nutuqani abin da yake nufi da nutqani ina nufin nasfani domin alqur'ani zance ne nutqi ne haka hadisi na manzon Allah wa zance ne nutqi ne sai dai kuma mun yi da alqur'ani tun daga farkon sa har zuwa karshen sa gaba ɗayan ne zance ne zancen Allah ta'ala zance kuma ya furuci kenan annutqu ya zama furuci kenan ko ba haka ba to amma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin su akwai abin da yake furuci ne akwai abin da yake aiki ne ko akwai abin da yake tasariri amma tare da haka sai ba shi sunan nutuki nazaran lil ghalib don galibi abin da yake yawa ko ka so mai tsoka cikin hadisan manzon Allah za ka ga ahadith ne qawliya wa in kana hunaka ahadith fi'liya wa hunaka ahadith ukhra taqririyya lakinnahu غلب جانب القول على جانب الفعل والتقرير ina ba don fahimta idza ta'arama nutqani idan nafsi bi suka ci karo da juna fala yaqulu to baya wofinta daga ɗaya daga cikin ababen da za a ambata a gaba imma an yakuna ammai ma kasance haza amun wa haza amun kilahuma am shi da wa imma an yakuna ammai ko dai zanto kowannen sa am wancan hadisi ne am wannan ma hadisi am ko wannan hadisi al-aya amma wa zalika wa tilka al-aya kadhalika amma wannan aya amma wannan amma sun ci karo da juna au khafayni ko kuma ya zanto kowanne ɗaya daga cikin su khaf هذا نص خاص وذلك نص خاص أو أحدهما عاما والآخر خاصا ɗaya daga cikin su am ne ɗaya daga cikin su khas aw kullu wahidin minhuma amman min wajhin wa khassan min wajhin akhar ko kuma kowanne ɗaya daga cikin su zai iya zantowa am in kai masa wani kallon ya zama khas ta wata fuska kashi nawa kenan kashi hudu kenan kisma rubaiya hadhihi kismatun rubaiya ya kasance ɗayan nassin am ɗaya ma am an gane ko haza am wa haza am yanzu misali ɗauki faɗin Allah ta'ala والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشهر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحوض غير إخراج إذا كده في آية فرقة تجي قوتي عامة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحوض غير إخراج والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة قوتي عامة don ana magana kan cewa waɗanda suka mutu cikin ku sai suka bar mata matan nan za su yi wata hudu da kwana goma wata tana cewa matan da aka mutu aka bar su za su yi shekara daya ko shakka babu shekara daya a lissafi ba shine wata hudu da kwana goma ba a zahiri ya shekara da juna wa hadihi amma fi jami'il mutawaffa anha zawjaha wa kadhalika kadhalika amma fi jami'il mutawaffa anha zawjaha hadihi amma wa tilka amma kowace amma ya kamata ku fahimta kalan farko ya zanto kowanne am dalilin farko am ne dalili na biyu ma am sun ci karo da juna a ganin ido ina ba da gwamnati da ɗaya kenan kashi na biyu auka sai ko kuma kowanne ya zama ka ba gamamman hadisi bane da ya shafi kowa ba gamamman hukunci hadisi ya shafi da su ba misali akwai hadisin jabir dan abdullahi yake cikin sahihi muslim wanda ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar sallah ranar babbar sallah a aikin hajji a ranar babbar sallah ya yi sallah a zahar a maka sannan ya koma gida sai kuma wani hadisin daban daga waɗansu sahabbai wanda ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a zahar ne a Mina ba a Makka ba kaga wancan hadisin Jabir ya nuna manzon Allah ya yi sallah a zahar a Mina a Makka yau ne shi khususi yawmul Eid يوم العيد بحجة الوداع sannan wancan hadisin ba nuna ranar sallah din nan manzo Allah ya salla a jihar ne Amina ba a Makka ba shi ma fi khususi yawm al-eid bi hujjatul wada inda wannan ya ce ranar jajiberi wanda yake ranar sal ai ba sun karo da juna domin rabu da rabu suke amma kowanne yana magana fi khususi yawm al-eid wa yatakallam an khususi yawm salat az-zuhr وهو يوم واحد وظهر واحد لا لا يتعدد الظهر والعيد في يوم واحد لا يتعدد انما هو عيد واحد to kaga wannan khas ne wannan ma khas da shi kuma sun karo da juna a zahiri mun ga wannan aw ahaduhuma amman wal akhar khasan ko kuma ɗaya daga cikin sai zanto amin ɗaya daga cikin su kuma ya zanto khas an gane ko ubangiji ta ala ce wa sariq wa sariq to faqata wa aydihuma jazaa'an a kataba kana min Allah faqata wa aydihuma ku yanke hannayen idan sun yi fata wa sariq wa sariq kada wannan lafazi ne am faqata wa aydihuma me ke nuna lafazi ne am me ke nuna lafazi ne am magana za ku yi ta ilimi ba ba ba ba ba ta gaba da mutane na kan ma'arifa da nake ciki wato kana nufin ka ce a tariku wa tarika kana nufin ka ce wannan alif da lam din ita ce ta fa'idantar da umu saboda ne alif da lam idan sun shiga cikin abu sunan kowane abu yana fitar da umumi kai inda magana ta gaba ta akwai dai wani abun daban ba nan ba na yadda alif da lam sukan zanto cikin alif da lam sukan zanto lil istidrak musamman idan su shiga cikin suna na jinsi kamar ham suna ne lil jinsi yabo ya tafi kowane yabo lokacin da kace alham kaga ka kare dukkan dangin yabo albiram din nan ta fara kas ku fito da ku koma daga nan kas ku je ku sha wani wuri ka gani a nan gurin hakikanin abin da ya fa'idantar da umumi wannan alif da lam din ba irin wasan ba ce wanda kake ne wannan alif da lam din mausuliya mausuliya kowace dan mausuliya ma'ana kawai na mausuliya alɗin da ke cikin nan ma'anarta allazi alɗin da ke cikin nan ma'anarta allazi saboda ta wuce a nufin shi asariku ma'anarsa allazi saraka wasarikatu ma'anarsa allazi saraka al ce mausuliya al mausuliya a cikinta akwai wata sha'ida ta sharafi kamshi kamshi sharafi shi yasa a can gaba sai aka ce sakata umu ya amfanin kawo fa fa din na nuna abin da ya wuce baya akwai ne sharafi an gane ku fa idza qadaytum as-salata fadlu fadhkuru Allah fa inna aysat shartiyya wa jawab shartiyya fa'un ce ta ne jawab shart to haka wannan fa'in da ke cikin fakata u jawab shart ne sai dai idan wani ya tambaye ka me shart ne suka ce a saboda al'annan mausuliyya ce a cikin mausul kuma akwai wata ma'ana ta sharti don haka sai fa ta jawab shart ta zo a nan gurin da aka sai zanto allazi saraka allazi saraka wallati saraka wanda da allazi da allati mawsul ne ko mawsul ne daga cikin siyagul umum da aka ce wallazi qala li walidayhi uffil lakum da ya kace magana da duk wanda ya ya faɗa haka a tarihi a da ko a yanzu ko a nan gaba idan ka zo ka ce aya tana magana ne akan wani ya cewa da mahaifiyarsa fara lokacin manzo Allah aya ta sauka ko alama ayar tana magana ne akan umumi in ma ka kawo wani to fassara aya da wani bangare baya nuna takaituwar ma'anar akan wannan bangaren kawai an ambace shi ne don buga misali amma kowa ya shiga ciki ba ta magana akan mutum daya me yasa za ka gane ba ta magana akan ɗaya ta shafi kowa yace wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهم لا يستجيبان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك ya amfana ce ula'ika ba don wani ba bayan ce wallazi wannan ya nuna wallazi din ya zafuwa sai aka ce ula'ika allazina haqqa alaihim haqqa alaihim alqawl ula'ika allazina haqqa alaihim القول فيهم من قد كان من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين هذا أنا مجال أكون والذي يعني أشياء الذي يفيد العموم هذا كما التي تفيد العموم هنا قد نقوم بهذا تشيكنا أشياء السارق والسارقة فقط وإليهما هذا نص الآن ثم قال الله لا تطأ إلا في ربع دينار فصائدا لا قطع إلا في ربع دينار فصائدا ba a yanke hannu sai cikin abin da ya kai rubin dinari ma'ana abin da duk mutum ya sata bai kai rubin dinari ba sai wanda ya nuna kenan aya tana nuna dukkan wanda ya sata dukkan wanda sai sata a yanke musu kaga anan ma'anar sata da wanda ya saci kaza da wanda ya saci kwai da wanda ya saci biro da wanda ya saci jirgin sama da wanda ya saci miliyan ɗaya da wanda ya saci naira biyar duk suna su yi alamu kuta bar ala alamu kuta bar aya tafkata wa aidiya umumin aya nuna na nuna a yanke ne hannun kowa amma shi hadisi ya zo ya kusu yace la kafa illa fi rubu'i dinarin fa fa'ida ba za a yanke hannu ba sai abin da aka sata ya kai kima rubu'in dinari zuwa sama amma kasu da rubin dinari ba kaga hadhihi al-aya amma wa hadha al-hadith kaga nan gurin an samu ta'aruf bain al-am shine misalin da nake so ku fahimta ahadu ma am wal akhar ha أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر كوكما يزنتو كون إذا بسين دليلان ta wata fuskar in ka kalle shi am ta wata fuskar in ka kalle shi khas an gane ko in ka kalle shi ta wannan fuska am in ka kalle shi ta wannan fuska khas ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa yace wallazina yatawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأسرا wannan am dukkan mace wadda mijinta ya mutu iddarta wata hudu da kwana goma a wata ayar sai ce wa ulatul ahmali ajaluhunna ay ra'ana hamlahunna wa ulatul ahmali ma'abuta juna biyu cikin mata ajaluhunna ay ra'ana hamlahunna iddar su shine su haihu waccan ta ce idan mace ta mutu iddar ta shine ta ne wata hudu kwana goma wannan ta ce mace mai ciki iddar ta shine ne haihuwa kaga wannan aya ta shafi dukkan mai ciki wancan kuma ta shafi dukkan wanda mijinta ya mutu ta aika iya ga mace tana da ciki ga mijinta ya mutu idan mun kalli umurin waccan aya za ta yi wata hudu da kwana goma idan mun kalli umurin wannan kuma za ta yi ne za a haihuwa shi ke mun tare da kalma to kaga nan an samu ta'arufi tsakanin dalilan guda biyu domin wancan dalili yana magana akan cewa wata hudu kwana goma ga dukkan matar da mijinta ya mutu ba tare da an yi izina da kasancewa ta mai ciki ko mara ciki ba wannan kuma tana magana akan dukkan matar da mijinta dukkan mutum mai juna biyu iddarta shine haihuwa ba tare da an yi izina da cewa shin mijinta cikin ta yi ko mijinta yi ko ko mutuwa yi ba in cikin ta yi ma dai haihuwa in mutuwa yi ma shine abin da umumin ayar yake nunawa to kowace aya cikin guda biyu in ka kalle ta za da am sai min nafiya wa khas من ناحية أخرى فإلى آية فرقوة تنتو عام يعني عامة في أمور من المتوفى عنها زوجها كاتا في دكا ما ترد مجن تيموت umumi dangane da matan amma kuma hususi dangane da mijin in mijin mutuwa ya yi ta wato ne kenan ba dukkan miji ba domin inda dukkan miji ne sai zanto mutum ko suke yi za su wata hudu da amma kuma tun da ba ba suke ba mutuwa ce yi wato kaga ta zanto amma min lahiya wa kasa min lahiya sun ukra to wata aya ta bifa sai na ta zama amma sai na ta zama kasa amma fi jami'i zawatul ahmad dukkan mai juna biyu iddar ta shine ne haihuwarta to ta yana zama khassa Hmm? Hmm? mun ce ta shafi dukkan matar da take da juna biyu duk mace mai juna biyu idbar da shine ne haihuwarsa wannan haka zama umumin ta kenan ya tafi ba'ana umumin ta yana takaituwa ne a cikin masu juna biyu wato kuma kasa ce dangane da masu juna biyu banda ba wadda ba juna biyu gare ta wuce sanahiya amma ce to sanahiya kuma kasa ina fatan kun fahimci surar abu to yanzu ya buga mana misali ko da ya zanto dukkan waɗannan am guda biyu kowanne a wato danki guda biyu kowanne am ne ko ɗaya ko kuma dukkan shi zanto kowanne khas ne ko kuma ya zanto ɗaya daga cikin su amun wal akhar khas ko kuma kowanne ɗaya daga cikin su amun min nahiya wa khasun min nahiya sun ukra to yanzu ne ya buga ya faɗa ne a matsayin wannan to me ya hukuncin kowanne in an samu irin wannan ta'aro shi ne abin da zai magana fa in kana amai فإن أمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ ينفخ المتقدم بالمتأخر وكذا إن كان خاصين an gane ku idan kowanne amu cikin nassin guda biyu فإن أمكن الجمع بينهما إذن زي إيه هو أحد دليلا قدامي أعيش لكم جمعا سوسي أحد أعيش لكم سيسي وإن لم يمكن الجمع بينهما idan ba zai iya yiwa ba a haɗa su biyan a aiki da su ba yi tawakkafu fi ma to mun sai da sai ya tawakkufi ba zai aiki da su gaba ɗaya ba tawakkufi a nan gurin sai ya kyale duka waɗannan dalilai ya ajiye su ya tafi neman waɗansu dalili dalilai da za su rinjayar da ɗaya kan ɗaya ba zai iya fatawa da su wuce dole ya tawo shi ne wa illan yumkin aljam bainahuma yutawaqqafu fi jima idan ba zai iya yiwuwa ba hada su to sai a yi tawakkufi a cikin su in lam yu'lam at-tarikh idan ba a sanin tarihi ba wani ulumar tarihi in ko an gane tarihin zuwan wannan nasir shine na karshe wancan shine na farko yunsakh almutaqaddimu bil mutaakhir to nasi wanda yake na farko sai a shafe shi da na karshe cewa na karshen ya shafe yana ba ta amfanta wa kaza in kana khasai yadda hukunci yake anan idan kana amman haka hukunci yake idan kana khasai to kaga anan gurin kenan sai baka abu na farko da idan an samu wannan idan an samu ta'aru baina dalilai ne amai ne aw baina dalilai ne khasai ne abu na farko da za a yi shine ne aljam a wannan bayaran na ku ya daidai yake na ku aljam abu na farko shine aljam sai ne da da haka abu na farko shine aljam wato a hada dalilan guda biyu a yi aiki idan ba ya iya wa a haɗa kai aiki da su sai a je marhala ta biyu shine annas idan baya iya wani lokacin sai a je marhala ta uku at-tarjihu dole a riga da daya kan daya wato aljamu thumma maza thumma an-nasku thumma maza thumma at-tarjih wato aljamu shine farkon abin da yake faru idan ya gagara ne thumma nantasilu ila marhalatin ukhra wa hiya an-nasku idan ya gagara wajen nasku sai mu je marhala ta uku shine ne at-tarjih ka'ida duk inda muka samu dalilai guda biyu sun fitar da juna haka wannan shine abin da malamai suka tafi a kai aljam yanzu idan muka dauki misalin farko da muka buga wallazi ne tawaffa da minkum wa zaruna azwajin yatarabbasuna bi anfusihinna arba'ata ashhur da wallazi ne tawaffa da minkum wa zaruna azwajin wasiyatan li azwajihim matan al-hawl wadannan da ne guda biyu kowanne yana magana wannan yana magana akan idda ta mace wata hudu kwana goma wacce tana magana akan shekara daya to kaga a nan gudun zai iya yawa waɗannan ayar mai aiki da su gaba ɗaya ba zai iya yawa ba la yumkinu jam'u bainahuma bi halin min al-ahwal wa lan takunu ila martabatin ukhra wa hiya martabat an-nafs to da muka duba a tarihi sai muka samu cewa wadda ta fara sauka ita ce wallazina tawfawna minkum zamna zawajan wa sayyatan li azwajihi ita fara sauka sannan wallazina yatawfawna minkum wa zamna azwajan yatarabbasna bi anfusihim arba'ata ashhurin wa thalathata sauka daga bayan ta to tunda mun gane wannan a tarihi waccan ta fara sauka wannan ta zo daga bayan ta to wannan ta zo daga bayan ta yi ta ta ta wacce hujjar ma'ana ma'anan safin ayatan aw nusiha nati bi khairin minha aw misliha wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunzil wadaka wannan ayat ta ta ta wacce da haka babu ba mu da matsala a nan wurin to kaga tunda wannan ta saka wacce yanzu za ku yi ta'aruf kenan ba wani ta'aruf da wani ya zo ce ai wannan sun shiga ce a kai ne baka fahimta ba ai wannan mansuka ce wacce na ta zame ta'aruf da tsakanin su kan shi kana riga a huta babu ta'aruf idan an yi an yi a yi dan isa kuma zo ga annas idan an kasa yin nafs ya kuma zuwa ga ne a tarji to kamar misalin kuma yadda za a yi jamin ayoyin gaba daya a aiki da su ko nafsi guda biyu din da a yi jamin su a aiki da su misalin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa ayyuma ihadin dubiza faqad tahura ayyuma ihadin dubiza faqad tahura dukkan fatar da aka je ne to ta riga ta tsarkaka sai wani hadisi ya zo ce la tantafi'u min al-maitati bi ihadin wala asabin kada ku ce za ku amfana da fatar mushe ko kuma jijiya ku ce za ku yi jijiya a jikinsa don yin wani abu bai halatta ba idan dabba ta mutu rago ko tunkiya ba su halatta ko amfana da fatar ta ina fata an fahimta to kaga wannan nafsi ne guda biyu a zahiri sun ci karo da juna to a nan gurin sai mu yi kokarin jami'i a tsakanin su in mun kasa yin jami'i sannan mu je zuwa ga ne annas in mun kasa yin nas sannan mu je zuwa ga tarbi to da muka kalle su ta fuskar jami'i sai mu ga zai iya wa a yi jami'in su shine hadisin ayyuma ihadin dubika faqad tahura da hadisin la tantafi'u min al-maytati bi ihadin wala asaf sai mu kalli menene ihab ihab shine dukkan fata wadda ba riga an jeme ta ba idan an jeme ta laraba ba ta kiranta da suna ihab sai dai su kiranta da wani sunan daban an gane ku to sai hadisi ce la tantafi'u min al-maitati bi ihabin ma'ana kar ku dauki fata daga jikin mutu ba tare da kun jeme ba ku ci za ku yi amfani da ita wancan kuma yace ayyuma ihadin dubiza faqad tahura dukkan fatar da aka jone ta daga ta tsarkaka ma'ana lokacin kuka dauko fata daga jikin mushi da halatta ku yi amfani da ita ba hadisin farko abin da ke nufi kenan in kun jone hadisi da kuma ya baku ne lafi ku kuma na farko baya magana akan ku dan a lokacin ta fita daga ihab ta zama sunan ta kan a wato fatar da an riga an jone su ina fata an fahimta to kaga a nan gurin wato ka yi jam'i da hadisan wannan da ta ai ma'anar wancan hadisi abin da yake nufi fata da ba a jami ba karka amfana da ta wannan kuma na nufin an jami fata ta riga ta tsarkaka daga lokacin da aka jami ta to sunan ihab ma baya kanta ta riga ta zama wani abu ayyuma ihabin dujuza to ba za ka ce fa huwa ihabun a'a fa kad tahura yani tahawwala min ihab ila shay'in akhar fa huwa tahir ina ba ta amfani da to kaga anan gudun jama'a ta bayyana dalilai ne wa amalta bainahuma kilahuma fi jihatin jihatu la yata'arudu ma la akhar ina ba ta amfani da wannan to kaga wannan jami'i ce misali da suke bugawa na tarjihi idan mutum ya kasa yin jam'i ya kasa yin nas yantagar ila a tarjihi to dole mutum ya rinjayar da wani akan wani to wannan tasalifu fihi anzar ulama wajen rinjayar da nufi akan nufi domin ana yi ijtihadin malam wani zai iya sabon banda ijtihadin malam wani malam wani ya cewa yin kamar zan ubaina da dalilin malam wani kuma ya gani labudda min fa dalili ahadihima ala al-akhar misali hadisan guda biyu da muka buga misali da su hadisin da yake cewa idan mutum ya shafi zakarinsa sai ya yi alwala da hadisin da yake cewa inna mahawqabatun mink waɗansu malamai sun kalle su ta fuskar aljamu bai na kuma sai suka ce wancan hadisin farko da yake magana akan idan mutum ya kafa gabansa sai ya alwala yana nufin in ya kafa da nufin sha'awa amma in ba da sha'awa ba ya je ya sa wandansa ne bayan ya kammala wankan janaba ko ya yi ba da niyya ba dai ya kafa ba da niyyar sha'awa ba yana nan alwala su suna nan shine inda ma huwa fada'atun minka hadisin yana magana akan wanda ba da sha'awa ba amma hadisin kalle ta wadda yana nufin idan mutum ya sata da sha'awa to kaga nan gurin an jama'a dalilan guda biyu an yanki waɗansu kuma ba sa kallon su ta hanyar zanyi suna kallon su ta hanyar tarji sai su ɗauki cewa hadisin da yake sadu wanda ya shafi zakarinsa lalle ya alwala to wannan shi suke rinjayarwa a kan hadisin inda ma huwa bada sun yin an fahimta ku sai su ɗauka wannan ya rinjaya wancan na farko ta fuskar riwaya adadin wanda suka rinjayar da hadisi ko suka rawaito hadisin farko sun koya sama da wanda suka rawaito na biyu adadin wanda suka sahaha na farko sun koya sama da wanda suka sahaha na biyu sannan hadisin farko kamar ya cire mini daga abin da ake kira albara'atul asliya domin al'asli shine dan mutum ya tafi gaban sa kare alwala tun da wannan hadisin ya kawo sabon hukunci sai suka yi aiki da shi saboda wannan bai kawo wani sabon hukunci ba da yace inna ma huwa bar'atul minka dama ta haka aka saba ba sabon hukunci ya kawo ba wanda ya kawo sabon hukunci a wadda bisa gadi daga wanda yake kawai ya bar mutane ne akan al'asul shine albara'atul asliya to kaga waɗannan waɗansu abin da suke ɗauka kenan wato su yi tarjihin a hadin ma alal asar waɗansu kuma sun ɗauki mazhabin a yi jamsin su a aiki ne tun da dai dukkan su kowa ya inganta galibin waɗanda suke yin tarjihi sukan kalli wancan ya fi wancan inganci ko su ce ai wancan sahihi ne wannan bai ko su ce wannan mai ƙarfi ne wancan ya fi wancan ƙarfi amma galibin wanda suka ɗauki su jam'i suna ganin kowanne daga cikin su ya inganta sun ya inganta ya zama hujja yanzu ya kamata mu hada su ne aiki da su gaba daya domin imanu dalilai ne aula min ihmali a hadima yin aiki da dalilai guda biyu ya fi karin jayar da daya akan daya ina fatan mun bayyana anas ba zai shiga ba amma aiki hadin waɗansu sun yi nasu أما ليس بالمتفق عليه بعضهم يقولون إن هذا نسخ وهذا منسوخ أما أن شيء من أضعف الأقوال سوى قد أوكى دينا في السنة دي منسوخ yana daga cikin zancen mai rauni da aka faɗa kan hadisan hadisan da amma maganganun da suka kashi ko dai mu ɗauka aljamu bainar da nuna a wutar jihi a hadin ma alal asar shi ne wata ƙarfi sama da mu ɗauka nan dan babu tarihin da ya nuna wancan ne ya fara zuwa wannan ne a ƙarfi in ma akwai ba a tarihi ne mai karfi ba ba ta karayi sun ciki su ba su kai a rinja a ɗauki ɗaya na su ɗaya masu wallahu ala kai idan ake ta hukunci saboda ka kasa ka kasa samun dalilin da za ka rinja da ɗaya kan ɗaya ko ka kasa ko ka rasa yadda za ka kai jami'in ka kasa yin jami'in ka kasa tabbatar da tarihin da zai ce maka haza na su haza mansu ba nan gudun ta tawakkal lokacin da kai da lokaci ba kana nufin to daga yau ba lura da wannan hadisan har za ka yi kuma ina bayan ba a kana ta bincike ne ba lalle bane dan na zo fa a yanzu sai na bada fatawa yanzu zan iya yin tawakkufi daga nan zuwa shekara ɗaya duk bincike ne in tambaya in yi bincike in tambaya in yi bincike ga wannan al-Imam al-Qarafi yana cewa tsakanin furu yana son ya kawo bambanci tsakanin shaida da riwaya ina suke yin ittifaki ina suke rarrabuwa sai dai zauna ya dan su shekaru masu tsawo ya kasa samun me ya bambanci a tsakanin cikin littafin sa furu sai dogon lokaci yanzu mu da muke yin hanzari muna son duk abin da aka tambaye mu yanzu sai mun faɗa yanzu ko duk abin da muka tasan mu yanzu muna son sai mun san shi a yau malamai wajen sun su yi shekaru kaza akan abu kaza wani bawan Allah ya rubuta wani littafi wai da larabci haka ya kawo induwa masa daga wani gari wato yana ta yin rabi ya yi rabi ga imamu malik ya yi rabi ga albani ya yi rabi ga zulbas da larabci to yana daga cikin abun mamakin da yake faɗa mun a cikin mukaddama yana cewa wannan littafin ya rubuta shi ne a yini daya yana ganin irin abun alfahari ne irin ba dama ya rubuta shi a yini daya to inda a ce magana ce ma ta ilimi da sauransu kaga duk babu damuwa amma shi ne shirme mai tarin yawan gaske wato idan ka kalli kurakuran kashi biyu ne ko dai ta fuskar yaren da ya amfani da shi wajen rubuta littafi ko ta fuskar matsaloli na ilimi inganta hadisi ko ranar lafi fikihu a tsawon tarjihi menene da sauransu ya yi rabbi da na da ya rabbi da na yanzu ya gina wani abu na shirme na to amma idan ka duba asalin littafin shafi saba'in da wani abu ne billahi la ilaha illa huwa babu shafin da babu kuskuren larabci ma'ana in za ka ɗauka kowane shafi kuskure ɗaya ne ma'ana kuskure saba'in da wani abu ne amma ni a yadda na gani ba wai kowane shafi ba kusan kowane cikin layi akwai kuskure amma yana rabbi kan albani yana rabbi kan bilbas yana rabbi kan imam malik yana rabbi kan imam shafi shi kadai yana nan a najeriya a can wani kauye wallahi tallahi shi kadai to abin da ya wada abu nan cewa yake rana ta yi wannan lissafi yana alfahari kuma an kawo samun wa'in duba wato wani bawan Allah zai kashe kuɗi daga Abuja ne zai buga shi a raba ta tafi ta jin lai kaga da akwai dunganci idan ka duba shekarun da waɗansu malaman da suka yi da wajen rubuta littafi ɗaya da an yi shekara ashirin shekara goma sha biyar shekara shida shekara nawa fatul bari shekaru nawa ibn hajar ya wajen rubuta shi shekaru goma sha wajen wallafa fatul bari ga wani ɗan littafi da wani malamin da ya karanta a jami'ar mu yayi yanzu yana safar dr akram ibn ziya al-umari mawarid al-khatib fi fi kitabihi tarikh baghdad littafi ne da su girman wannan ba amma kusan shekara 20 yana wallafa shi saboda kowane ina yana so ya bidikka ya tabbatar cewa ga abin da ba a garaje da yawa ta fuskar ilimi da sauransu yana daga cikin abin da zai taimaki ɗalibin ilimi in yana da kokarin bincike to kuma yana da haƙuri haƙuri shi ne ka yi haƙuri wajen kowace matsala ka kawo bakin da wanda ka ji ta hakkar hakkar sannan ka yi haƙurin duk yadda kun so kai magana karka yi wani magabaci yana cewa wato na ina ladabtar da zuciyata da wani abu shi ne duk lokacin da rajin zuciyata kana son in ji magana to ba zan yi ba duk lokacin da rajin na fito da kasala ba na son magana kuma sai in matsa sai na sai na yi yace mun duk lokacin da ba na son yi to a lokacin nan sai in matsa yi dan in samu lada amma lokacin da nake son yi bukatar zuciya nake so biya ne wa zan yi zanta amma ba da lada a wajen ubangiji ma'ana dai ilimi yana bukatar mu zuciya فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا إذا كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام bilkhas wannan baya da wahala idan sai ya kasance amu ne sai ya zanto ka kamar asariku wa sariku tu fakata wa aidiya umar jami ma ka kawana salim min Allah hada nasun am la qata illa fi rubu'i dinarin fa saida hada nasun khas shikenan sai mu dauki wannan am mu dora shi akan bi mu ce ke wannan aya da take magana kan cewa dukkan farawo da dukkan farauniya a yanke hannayensu abin da take nufi sun sun saci abin da ya kai rubu'in dinari zuwa sama saboda wannan ta zama ɗauki a mun ɗora ta kan ha wayan kana adu ma amman min wajhin wa khasan min wajhin fa yukhassu umumu kulli wahid minhuma bi khusus al-akhar wato nan gurin idan sun kasance kowanne daga cikin su amun min wajhin wa khasun min wajhin to kowanne umumi na kowanne bangare sai a yi tafsirin su da khususun da ke kan bangaren والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة waccan aya tana magana akan dukkan matar da mijinta ya mutu wannan umumin ta shine dukkan matar da mijinta ya mutu wato kususin da kuma shine ne wato tana nuna wata hudu da kwana goma a wannan kuma tana nuna wulatul amali ajaluhunna an yabana hamlahunna wato umumin tana nuna dukkan mai juna biyu dukkan mai juna biyu an fahimta ko hususin ta kuma na nuna wato um, iddar ta shine wato ainihin wata hudu da kwana goma a wato haihuwarta to idan muka ɗauki wannan ayar a nan gurin gaskiya abin da ya faɗa a nan gurin ba lalle ne shi da abin da dukkan malamai suka tafi akai ba da ko waɗanda suke ganin cewa sai mu karbi mu kalli umumin da ke cikin can da wanda ke cikin nan wanda ya fi karfi irin su Muhammadu Al-Aminu Sanji shi yana ganin umumin da ke cikin wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra umumin da ke ciki ya fi karfi sama da umumin da ke cikin wa wulatul ahmad ajaluhunna kamar yadda yake so ta wata fuskar kuma in ka kalli ita wa wulatul ahmali ajaluhunna an yabana hunna hunna umumin su zai fi karfi saboda wani dalili khariji dalili khariji shine hadisin subai'a an fahimta ko yanzu mace ce mijinta ya mutu tana da juna biyu in mun kalli ayar za ta yi wata hudu da kwana goma in mun kalli ayar suratul baqara in mun kalli ayar cikin suratul talaq za ta yi ne da ta haihu shi kenan umumin da ke cikin can wallazina yatawaffawna minkum wa yaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihim arba'ata ashhurun wa ashra lafazin allazina ta dai yana daga cikin siga ta sigil umum ulatul ahmali al ahmal anan gudan alif da lam daga cikin shi ma akwai sha'iba ta umum a tattare da shi to anan gurin idan muka kalli kowanne sai mu duba kuma hadisin subai'a wadda lokacin da wato wata bayar Allah ce mijinta ya mutu bayan mutuwarsa da waɗansu 'yan kwanaki sai ta haihu ko sati biyu ba ta ba ko wata ɗaya ba ta ba sai ta haihu da ta haihu shi kenan sai ta ci gaba da ado ko manzan Allah bai mata inkari ba a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana fata an fahimta wato kaga kenan umumin da ke cikin maulatul ahmali ajaluhunna an yabana amlahunna zai su karfi sama da mumin da ke cikin wallazina tawfawna minkum saboda me saboda to ayyiduhu adillatun kharijiyya wadansu dalilan daban a wajen ayar suna karfafa shi shine aikin sahabbai a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah ya tabbatar da su akan haka to kaga wannan umumin za a rinjaye da shi akan wancan ina fata mun fahimta na'am a inda ta haka aiki ne kayi kayi tafsirin wannan da wacce kenan ah me bambanci ai kamar yadda muka ce na dazu as-sariqu was-sariqatu faqbalu aydihuma idza sarqa ma balaga ruwa didarin fasaida kaga ai dai da ya magana kayi tafsirin wannan ne da wacce shine karshen nan gurin ko sau babu ne sai mu duba a biya cikin kenan na'am wannan ishadi na abdullahi da abbas ko shi ko wani cikin sahabbai ta ta asad bi aswa bi abu adal ajalaini ishadi cewa sai mu duba mu ga wanne zai yi mata tsawo idan haihuwa za ta mata tsawo sai mu dauke ta kan haihuwar ta shine fitin sa daga idda idan kuma a wata mutum kwana goma ne zai fi mata tsawo sai mu dauka wancan shine to ai ta gwamna ijtihadin haka kuma nafsi hada bi mawridin nafs tunda ga nafsi ya zo lokacin annabi an take ta kan wancan kaga ba ta magana me ka san da ya tunda wannan karanta babu khas to shi ne zamu tashi almudu wal mabari tsakanin ku da Allah duk na bayan yana na a haddace kuwa zan ba ku lokaci na sati ɗaya daga nan zuwa rana ta yau ku je ku busawa har da rai wadda ta riga ta mutu kenan na san ina kyauta wata ko waɗanda insha Allah sana Allah ba da lada dai wallahi wannan dabaran da ka ba wata har da a cikin nan gobe babu mujmal wal mubayyin ko ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلما والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع والظاهر المذكور حيث أكل مفهومه فبالدليل أولا وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل وقال بينكم جناك باب الأفعال أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة بس هذا ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلما والظاهر الذي يفيد ما سمع ما ننسي المعنى الذي له وضع كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع والظاهر المذكور حيث أكل مفهومه فبالدليل أولا وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل غيره وتباب المجمل والمبين ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل duk abin da yake bukatar bayani to shi ake kira da suna mujmal mun yi shi da a baya cikin sharhi tare da misalai yanzu kawai bin daidaikun kalmomi ne kawai a bai wana dukkan abin da ya zanto cewa yana da bukatan bayani in an fade shi ba za ka fahimce shi ba to shine sai a ce masa mujmal wa babitul bayani in ko kana son abin da ma'anar bayani shine ne ikhrajuhu min halatil iskali fitar da shi al-mujmal daga hali na rikici da rashin gane shi إلى التجلي واتضاح الحال إلى التجلي زوى حال بينوا أفيلي واتضاح الحال لبين الحال معنى ده المجمل ده المبين يا زنتو واتو تيرو ده تجنسو في شرقيني واتو المجمل shine abin da yake bukatar bayani ma kana mutajin ila bayani al-mubayyin shi kuma shine ne ikhrajul mujmali من حالة الإشكال إلى حالة التجلي واتضاح الحال شنو تعريفه to zai buga mana misali sai ce kalqur'i kamar lafazin alqur'u wa huwa wahidul aqra'i wato mufrad ne na al-aqra al-aqra jami al-qur'u ya zama mufrad kenan al-aqra jam'i to shi al-qur'u din nan fil hayd wa tuhri min an-nisa'i ana cewa al-qur'u ya zanto ana nufin haila akan ce kuma al-qur'u ya zanto kuma ana nufin sarki to kaga da sarki da haila kuma kishiyoyin juna ne da haka da ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna ثلاثة قروء تكاد أنا نقول ثلاثة قروء أنا نقول هذا مجمل ليه مجمل ما يريد تسوى وانت ما أنسى بتكتو في لي بقى domin me yake nufi da wannan aya shin ana nufin matan da mazajensu suka sake su iddarsu ita ce sarki uku ko kuma ana nufin iddarsu ita ce jini uku domin idan muka ɗauki kuru cewa jam'i na alkur'u wanda shi ne alhayyar kaga idda su ta zama jini uku kenan amma idan muka dauka alqur'u kuma shine tsarki kaga idda su ta zama ne tsarki uku wanda kuma akwai bambanci ina fatan kun bayyana to kaga wannan mujmal ne yana bukatan bayani da zai bayyana shi to wajen kawo masa bayanin da zai bayyana shi idan an samu bayani ya zama shine mubayyin din sa ma'ana dai mujmal shine dukkan ma kana mahtajan ila bayani al-mubayyin kuma shine ne إخراج المجمل من حالة الإشكال إلى حالة التجلي واتضاح الحال an gane ko والنص عرفا كل لفظ وارد إذا أنت النص a urfin malamin usul fiqh shine kullu lafzin waridin lam yahtamil illa limanun wahid dukkan kalmar da ba ta daukan wata ma'ana sai guda daya wannan ya zo ne nas abinda baya daukan wata ma'ana sai guda daya duk yadda kai ka tusa masa wata ma'ana ta biyu ba zai yi ba kamar yadda malamai suke da misalin takalidiyun yadkurunahu fi jami'il kutub takriban shine tilka asaratun kamila da Allah ke cewa faman lam yirfa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asaratun kamila ga mutumin da ya aikin hajjin tamattu'i baya da abun yanka to yayi azumi guda uku a kwanakin hajji bakwai in ya dawo gida uku bakwai ai kowa ya san goma ce tare da haka sai Allah ya ƙara cewa tilka asaratun kamila idan wani ya zo ce ana nufin azumi tara wannan nasu zai goyi bayan zai dauki wannan ma'anar idan wani ya zo ce ana nufin azumi sha ɗaya wannan nasu zai goyi bayan wannan tunda Allah ce tilka asharatun kamila bayan ya ce salatu ayyamin wa sab'atu layal kaga ai karin bayani yarda to wannan shine nafs allazi la yahtamilu illa ma'anan wahid ka kadra aitu ja'far kamar idan kace ra'aytu ja'far ba zai yi zan to cewa wani ya zo ce kana nufin ra'aytu Khalid ba domin Ja'far ya salfa an Khalid wa Khalid ya salfa an Ja'far to wannan shine nas wakila a wani kaulin malamai suka ce abin da ke kira nasi ma ta'wiluhu tanziluhu abin da baka iya fassara faruwar sa shine fassara shi yau mai yati ta'wiluhu amma dai fadin wata ma'ana ta farko ita ce tafi fali ulama da haka sai ai kokarin a gane wannan tukon bai ne kawai fali ulama a yi kokarin a sani wa zahiru allazi yufidu ma sume idan kuma kana nufin me zahiri to shine allazi yufidu ma sume ma'anan su wal ma'ana allazi lahu wubi lafazi ne yake da wata ma'ana wanda ita aka sani an fahimta ku amma sai a saukar da shi don wata ma'anar da ba ita ce ta gama gari da mutane suka sani idan ka kalli ayar za ka kamar kaza take nufi amma kuma akwai wani lafazin da wata ma'anar da ita ce makasudin kawo ayar ba wannan ma'anar ta gama gari da mutane suka saba ce ba na buga mana misali a wancan lokacin da fadin Allah ta'ala fanki huma fa ba lakum minan nisa'i masna wa thalatha wa ruba abinda wannan aya take nunawa shine ne halaccin yin aure biyu biyu ko uku uku ko hurhudu haka aya take nunawa amma a hakikanin gaskiya wannan ma'anar ليس هو الظاهر المقصود بالآية أصالة آية أصل ما أنت وأن شاءك نفاتا بإتا شيني نونا ومتمن ديك ركد وتمتع مثلا وشيني شيني وشيني انت in zai aure ta ba tare da yayi mata adalci ba to bai halatta ba in ne yana son ya aure ta saboda kyanta saboda dukiyarta ba tare da ya yi mata adalci wajen sadakinta ba to bai halatta ba ya kyale sai je wani gidan ya auro in ma biyu zai aura in ma uku amma dai ta wannan ya kyale ta dan shi ne hadisin bukhari ke nuna riwayar aisha saboda shi ake magana aya ina fata an fahimta to kaga wannan ma'ana ta biyu da na kawo yawanci ba ita ce ake kallo ba a lafazin ayar amma hakikanin gaskiya ita ce kuma aka kawo ayar da ita waccan ma'anar ta biyu wato riba ce ribar kafa ce kawai ka fahimci cewa ana tana nufin auren mata biyu auren uku uku ribar kafa ce kawai amma ba ita ce al-maqsud bil aya ma ليس هو المعنى المقصود بالآية أصالة وإنما هو معنى المقصود بالآية تبعية وتكمر يزوني كوا أكل نجيم إنا فاتن قم هندا to kaga zahirin ma'ana da ake nufi shine wacce shine wa zahirun da zai yufidu ma su ma'ana shi wal ma'ana alladhi lahu wudi wato za idan an ce az-zahir a wurin malaman usul fiqh shine dukkan lafazin da yake fa'idantar da wani wata ma'ana da aka ji ba wanda aka sanya lafazin dan ya nuna ta ba lafazin ya nuna wata ma'ana wadda ba ita da ma aka sanya lafazin saboda ita ba ko jumla ta nuna wata ma'ana wadda ba ita aka kawo jumlar saboda ita ba kaga fanki ma ta bada kuma nan sai sai ruwa dilalatuhu ala masru'iyyati zawaji bil mar'ati bil ithnatayn ithnatayn aw thalatha thalatha aw arba'a arba'a laysa huwa al maqsud alladhi siqat al ayatu min ajlihi wa innama al maqsud alladhi siqat al ayatu min ajlihi huwa الدلالة على أنه لا يجوز لولي المرأة إذا أراد أن يزوجها من غير أن ينصفها في مهرها لا يجوز له ذلك وإنما يتعداها ويتركها ليتزوج من بيت آخر سواء أراد اثنتين أو ثلاثة أو أربعة لازم وانا يفكر فيه فسيكي كالأسد جسم واحد الصفائي كما نفذ الأسد لأن daga cikin sunaye na dabbobin da suke farautar mutane a ba dabbar da suke kautar mace ta yawan farauta idan ka ce asad ba zaki ba kenan wa kad yuradu ar-rajul sujai amma wani lokacin akan ce asad ana nufin jarumin mutum ina fata an fahimta ka ce wani asad ba kana nufin zaki mai kafa hudu mai cinye mutane ba abinda suke nufi jarumi sadauki barde kaga wannan ma'anar ta biyu ta zanto zahir kenan والظاهر المذكور حيث أشكال مفهومه فبالدليل أولى ظاهر da muka ambata maka a baya to duk lokacin da ya kawo maka rikici tsakanin ma'ana ta asali da aka san lafazi da ita da wadda ko mai zance yake nufin isar da ita yanzu to sai ka samu wani dalili da zai fassara maka cewa wannan dalili mana take nufi yanzu da muka fassara waccan fanki ma ta wala kuma sai da ma'ana da muka fassara da muka dogara da dalilin mu hadisin Aisha da ke cikin sahih Bukhari ma'ana an baka da dalili dole ka bar ma'ana ta mai da farko wa tara ba da zalika ta'wili muqayyidan fi ismi jid dalili a wannan lokacin idan ka riga kai wannan ta'wili saboda wannan dalili to ya zanto lafazin an kayyade shi da wannan ma'ana da ka fassara kenan an gane ko kafin ka yi tawilin yana da ma'anarsa da kai tawili saboda dalili to shi kenan sai a kayyade shi da wannan ma'anar da ka kawo ta kuma ka kawo dalili a kanta a wannan shi ne kamar yadda na faɗa ya riga ya wuce a baya kawai ishara ne zuwa ga dan mutum ya daɗin haddacewa sai mu kokari da Allah mu muraja an sa sosai da sosai wajen hardar idan mun zo sati mai zuwa sai mu sai mu ji hardar akwai akwai waɗansu kasar kasar da nake da su waɗanda suke asalinsu sun muna madina waɗansu na saye su ne waɗansu na same su kyauta waɗansu abin nan to waɗansu na ji su an na gaji da jin na dai malamai ne daban-daban ko na sibin bas ko na dr safar hawali ko salman bin fahad al-awda ko albani ko haka dai malamai dai mashahurai ko su sayyid kudin ko su mai na lacca ne na ilimi ne na wa'azi ne na huduba ne na komai da komai da sauransu to zan yi gwanjon su ba gwanjo na koyarwa ba gwanjo na in bayar amma ga wanda suke yin harda insha Allah ta'ala daga satin da zan zo da kwalin nan idan ya tantance kwalin ya karo gaba ɗaya shi kenan idan bai tantance in bayar da ko ɗaya ko in koma da kana Allah wallahi ko wannan shine abin da zai faru da Allah shi daga farko zuwa inda muka tsaya daga farko zuwa inda muka tsaya sai kenan na biyu ina kala tabbatar mana da cewa a kun zai zo a ta fuskar sharhi muna kusa da karshen littafin ko amma ta fuskar hadda kusan a rabi muke ba na son wannan littafi kawai ya kasance mun yi haka mu yanzu yadda muke karanta matanin sa da shi asalin mai littafin kenan matanin shi mai littafin amma akwai fashin bakin sa da malamai suka yi wanda kuma za mu nemi sharhin sa mu karanta dan a cikin sharhin sa za a kawo misalai da har na fara shirya muzakkira duk misalan da naga sun dace karkashin kowace ka'ida in kawo misalan da irin muzakkira ina nufin daga baya in buga ta to sai daga cewa aikin da wannan abin nan Salih al-Fawzan wannan Abdullah bin Salih al-Fawzan yi gaskiya ya ya yi masa aiki ne to wannan sharhi duk wanda ya ga wannan ya sai yana da kyau sharhi warqat fi usul fiqh sharhin wannan din ne saboda haka da mun gama shi zamu karanta wannan din kenan domin duk misalan da kake son ka kawo ya kawo su a nan gurin gaskiya yana yana da matukar kyau wannan na yana da matukar kyau akwai na jira wata jira akwai wannan amma dai wannan jerin da ya masa ya ya yi matukar kyau sosai da sosai Abdullah bin Salih Al-Fawzan شرح أصول الفقه هنا عبد الله بن صالح كنت كثيرا لك بأي وانا شيني من أبو النجم عبد الله بن صالح الفوزان سونا فكرة عبد الله بن صالح الفوزان wanda yi yana da kyau gaskiya duk wanda ya gaishe su yi gome littafi ya ji ya kawo shi ma ka ga rai ina nufin da mun karasa wannan sai mu dawo da wannan sharhin muna karanta shi amfanin sharhin misalai da zai ba mu ta dabikiya a aikace to a wannan lokacin kuma duk abin da ya kamata za a zo inda mun yi ittifaki da shi za a zo inda mun saba masa harkar karatu haka take haka harkar ilimi take akwai misalan da kira mun yi ittifaki da shi akwai amma akwai misalan da in mun ga misalan da wadansu malamai suka bayar waɗanda suka fi nashi mu saba masa akai lazara masa fi zalika cikin duniyar ilimi amma dai ya kasance muna da wani littafin da yake don yanzu za abin da muke faɗa tun da ba littafi a hannu duk misalan da za a bayar mutum zai ji ne kawai ba lallai bane kokorar mutum ta iya rikewa sannan kuma ni ma tun da gani ke kawo su waɗansu zai kasance na musu cikakken istighfari kokolwa ba ta haice ni wajen kawo su wani kuma gulwa za ta iya haindar mutum sama da idan mutum a littafi yake karantawa Allah ya taimaka mana assalamu alaikum sai Allah ya kai mu lokaci na gaba kenan ko سبحانك اللهم وبحمدك tambaya ce wani ba a fasara shi ba to insha Allah idan mun fasara shi zai fasara da yanzu mun kace za mu wuce kan lokacin ko da ke mallam Abdul Wahab ya gani mallam Abdul Wahab ya gani na'am insha Allah ina ga idan mun fasara shi zai fasara shi kan mu wuce lokacin da ya kamata mu tashi na'am me sutura ta farko wace babu me famuju malon zance ya kare wa bazutul bayani sabon zance ne suka hada shi da baitin da biyu baya wa bazutul bayani amma in kana son ka san me ake nufi da bayani ma'ana al-mubayyin kuwa to shine kaza kaza kaza sai ka hada da baiti da biyu wa alaikum assalam wa rahmatullah turanin juma kwanta yake gani da tarbiya game da me shi al-ihsan al-ihsan gaba ɗayansa kashi biyu ne ko dai al-ihsanu ila Allah ko al-ihsanu ila al-khalqi al-ihsanu ila Allah shine at-tauhid bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun ay muwahhidun ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور كذا الإحسان إلى الله تعالى إذا أنت إحسان زوج الله أنا نفهم كيف تشهد عبادة شيء يكون ذا الله يقال بأني أنت أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يعني أنت أعبد الله وحده لأن لا يمكن أن تعبده كأنك تراه إلا إذا يتكت أنه وحده واحد إذا يتكت أنه واحد أما الإحسان إلى الخلق ihsani zuwa ga mutane wannan ya kunu bil fili wa ya kunu bil qawl bil fili wajen ka amfanar da mutum aw tadfa wa anhu ad-dar ad-dar ka kawar da wata cuta a gare shi bil qawli zan taddadan zance kamar qawlun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin to wannan dai da cikin ihsani afradul ihsan ka gane na'am ha ka ba da kwantarci na ganta a rubuce nan mun karanta ta ba don tambayoyin sun yawa mun kane yanzu na Allah yansur Allah fi dunya wal akhirah me abin tambaya ce Allah yana kalubalantar kafirai ne waɗanda suke ganin alkawalin da Allah yawa manzo sallallahu alaihi wasallam na taimakonsa ba zai gaskata masa ba sai Allah yake cewa ƙarya suke man kana yazunnu Allah yansurahu Allah wanda yake tsammanin Allah ba zai taimaki manzansa sallallahu alaihi wasallam ba fi duniya wal akhirah a duniya ko a lahira wanda yake wannan zaton to sai dai ya mutu da bakin ciki wal yamdu bi sawrin ila sama abin da ya kamata ya zura wata igiya zuwa ga sama sun maliya kada bayan ta makale ya rataye kansa kuma sai ya yanke ta ya fado wal yanzur ya zura ido da ne halin ne banda kai duhu ba ya gisu dabararsa da makinsa za ta kawar da abin da yake da shi na damuwa a zuciyarsa na kin Allah ta miki manzon Allah ma'ana dai kamar Allah na nufin duk wanda yake ganin Allah ba zai yarda miki manzon Allah ba sai dai ya mutu da bakin ciki Allah sai ya taimake shi kan abin da aya take nufi kenan mutu malam ka gane ai a ɗaya daga cikin zantukan malaman tafsiri lokacin da muka yi suratul hajji kila baka nan amma dai mun yi bayani a sai na'am ban ji ba الكيف يكون مسموحا لا يكون مسموحا بحال من الاحوال باب يند ذا اتي تاكدور ماذا da mata wajen daukan darasi abu ne da ya halatta bai halatta ba dole ai kokarin rabawa to amma kai ɗalibi da baka da ikon karaba da karfi da yaji zaka daina karatu saboda wannan sai dai ka tafi da tafiyar da kanka akan ka'idar fata kullaha masafatu ka nemi maza su zanto su ne abokanan karatunka nawa cikin group study ne saboda kaje ka shiga cikin yan mata za ka fi tsayar da addinin ka in kana tare da maza yan uwanka sama da in kana tare da yan mata amma babu yadda za a yi zanto an ta kudu maza da mata kuma a ce shari'a ta halatta maganar shari'a ta halarta ba ta halarta ba haramun ne ta kuɗuwar maza da mata domin yakan bayi zuwa ga fitina ba musamman a yanzu a jami'o'inmu da sauran manyan makarantu na gwamnati waɗanda ake taku da maza da mata kaga 'yan matan kamar suna tafiya ne zaben su da kyau kafin su kamar wajen nuna ado ne da sauransu saboda haka akwai fitina mai tarin yawan gaske sai dai wanda Allah ya kiyaye kawai amma su suna ce ba karama ba to a nan gurin wato mas'uliyar tana wuyan waɗanda suke da ikon za su yi gyara su da ki ba su jami'o'i abin da suke ta jami'o'i mallakar gwamnatin tarayya ce gwamnatin tarayya kuma akida ce ta secularism a cikinta ba ruwanta da addini da haka a ce dole sai mace ta yi lullubi wannan kamar kawo wani abu ne na addini to wannan ba uzuri bane ba ko shakka babu wannan ba uzuri bane ba dalili a nan gurin dokar da ta kafa jami'o'i ta yarda cewa duk gurbin da aka kafa jami'a dole ne behavior din da dalibai za su rinka yi a garin da dokokin da jami'a za ta kafa a garin da ya shafi dalibai ko malamai ya dace da al'adu da addinin mutanen yankin da jami'ar take idan jami'a tana Kano dole dokokinta da ka'idojinta su dace da al'ada da addinin mutanen Kano idan jami'a tana ibada haka in tana Lagos haka in tana Insuka haka in tana Fatakot haka wannan ka'ida ne to kaga anan gurin kenan a ce bisa ga wannan da yake sananne a wajen malaman jami'a vice chancellor na Bayero University na Kano ko na Ahmadu Bello University na Zaria ko na dan fodiyo da ke sokoto ko na yunus da ke maiduguri ko abubakar tafa balayo da ke bauchi duk waɗannan jami'o'in masu su ko kuma waɗanda suke ulul amri a cikin su majibinta lamari za su iya kafa dokokin da suka dace da mutunci kar wanda ta zo mana tsirara duk wanda ta zo tsirara za a kore ta daga makaranta ko ce sun yi tufafin da zai rufe cikinta ta yi kaza ta yi kaza don shine al'adar mutanen wannan yankin idan ya so jami'ar Lagos ko ta Ibadan ko ta Fatakwal su kuma su ce za su tafi a tsirara haihuwar wasu dan kan kafin bature ya zo dama tsirara suke tafiya babu gani da ganye suke za a cikin suna yawo da bature ya zo nan kasar ya same mu da tufafi duk mace ba hausa ko flat na ko duk wata take yankin arewa dai musulma bature da ya zo nan gurin ya same ta danka ta burji waɗansu daga cikin kuka sun ɗanka ta burji ba to da shi bature ya same mu bai same da wani abu ba ya same ta da ɗan tofinta ya same ta da zananta ya same ta da gelanta tun kafin bature ya fara saka tun kafin ya kafa masana'antu dama ya samu mutanen mu da tufafi sarakunan mu haka ya same su da rawanin su da kayan su da komai nasu ba abinda bature ya zo ya manna da tufafi su kuma waɗancan a tsarara haihuwar wasu aka same su mazan su da matan su jakai kawai tumaki sai bature ya musu gata ita matar ya bata siket a madadin ganye da ya rufe daidai farin ta ta sanya siket zuwa gwiwa kaga bature gata ya mata mu kuma yanzu ke bahaushe idan kika cire dan kwalin ki kika cire zanin ki kika cire dan tofin ki kika sa siket ma'ana bature kwashe ya musu ya sami ku tuba wajen kala biyar a jikin ki ga dan tofi sannan ga zane din sannan ga riga sannan ga gele sannan ga dan kwali ko da baki hijabi haka ya same ki ma'ana sai ya kwace miki kowanne daga cike barki daga ke sai dan tofin dan tofin ma irin nashi na rikin mutunci to kaga anan gurin waɗanda suke mas'ulai a waɗannan jami'o'in su ne abin tambaya gaban Allah ba wani ruwa su bayar su san akwai wannan dokokin ya rige yan basu san addini ba su nemi malamin addini su tattauna da shi da Allah menene Allah ya ce game da dokokin zama tsakanin mace da namiji zamantakewa ta ya kamata ya zama ba da kai ya ya kamata a ba mu shawara wani dokoki za mu sa da suka dace da addini wanda kuma mu kuma nan gurin ba su ci karo da dokar mu ta kafa jami'o'i ba ko da hakan suka yi to amma ba za su yi ba su kansu suna tunani irin tunanin turawa to wannan fa kenan ba su da uzuri to ina ga kamar anan gurin a ce a nan school of legal studies ko wani kumboto college of education wani uzuri suke da shi ko wani school of management da ke nan kano ko wani kas ko waye dukkan su mallakar gwamnatin jiha yanzu idan aka kafa doka a nan gurin aka ce ba yar da za ta shiga cikin legal din nan sai ta sanya hijabi shi kenan sai wani dan banza daga ibadan ko lagos da shi bai yadda ba ko kuma kafin a kafa wannan dokar ana bukatar sai an kai house of representative na tarayya sun yi tattauna a kai ana bukatar haka ba a bukatar haka to amma sai mutanen mu suka ki ta gaban fara uzuri a wajen ubangiji billahi da la ilaha illa huwa duk wata gwamnatin jihar da ta kyale ana cakuɗa ana karatu tsakanin maza da mata gwamnan jihar da yan majalisarsa da dukkan wani faɗa a ji ba da uzuri a gaban Allah ba da shi dan gwamnatin tarayya bata ce ba za ku yi ba ko da kuka ki kuka ji tsoro waɗansu suna kunyar ma suke so musulmai ne su yi addinin ma suna jin kunya kaga wannan shine rashin mutunci na'am wa alaikum salam akwai eh Hmm. inda ga mutum suka ce zai zuwa wa hausa wuce su suke yanzu a nan gurin dokta ni na yadda da kai ka gane na yadda da kai tun da kai kawai da shahidin min aliya ne kana cikin zama ka san mai ke faruwa waɗannan ababe haka ne amma abin da muke magana a kai a yanzu wato ɗan adam a yadda yake shi kaɗai dole sai an kafa masa doka ba ɗalibi ne zai kafa ɗalibi dan uwansa doka ba a nan gurin ka ga idan jami'a ta kafa doka akwai wanda suke suka ketare ko dai ta jami'ar ko a kore ta eh mm haka ne wato mm haka ne wato abin da yake faruwa shine wato dole ka faɗa a matsayin kana faɗa musu mas'uliyarsu a wajen ubangiji dan ka ƙara kore musu dukan wani hanzari da za su gabatar a gaban ubangiji kuma ka faɗa ta hanyar da mutane za su shaida cewa an faɗa musu su ne suka kiyarda su ne suka kiyarda ni na tabbatar cewa wato in kana so masu da rashin mutunci yawanci a waɗansu jami'o'i daga cikin jami'o'inmu wato ka nemi malamin da ke karantar da addini wani lokacin ka samu dan boko ka fi ganin ruhin addini su tarihi sama da wani dan arabiya ranza to tasirin wannan kuma yawanci shine yawanci akwai tasiri na sufanci sannan kuma akwai tasiri na manhajar da aka yi karatun addini din da ita orientalist ne suka tsara ka ba ta karantar da ruhin addini duk wanda ka ga yayi karatu a kowace jami'a daga cikin jami'o'in Najeriya ya fara tun daga digiri har ya PhD in dai kawai abin da ya karanta a jami'a ne ya dogara da shi ko me ya rubuta billahi la ilaha illa huwa ba zai fahimci addini ba amma in yana yin karatu a waje yana da malamai da yake karatu da su yana da littattafai da yake bi shi da kansa karatun sa kai yi da kaina in yi bincike in yi research in je waɗansu majalisai da ake yin karatu wanda ina idan takardar shida to wannan zai fahimci addini amma duk wanda wai zai tsaya a shi irin ya gama HIS ɗinsa ya je nan gudu ya ɗauki yan lacca da irin muzakkira da wani malami mara sanin manufa ya rubuta masa billahi da ba zai gane addini ba har ya mutu kuma zai mutu yana jahili ne to amma sai da an nuna su su ne marji'i su ne reference a bangaren addini ana cewa wane dakta wane a jami'a kaza kuma duk shirme ne ba abin da ya iya akwai waɗanda sun san abin da suke amma su ne yan kaɗan sawun a bayar ne a abu ne a jalar ɗan hudu da suka kuta ko a university na maiduguri akwai waɗanda sun san abin da suke amma su suka fi zama yan kaɗan a ciki lalatattun wanda ba su san komai ba kawai su rike takardar shi da suna cikin jami'a su ne wanda ba su san komai ba jahilai in kana magana da su su ne kuma suke wakiltar addini su ne malamai a bangaren karantar da addini ko harshen larabci ko ba su iya komai ba to kaga wannan shine cutar da muke da ita bature ya yi mana illa wajen wannan syllabus da ake karantarwa din nan tun lokacin da tsawo aka tashi ko ba bitin shi ake a ga dacewarsa a ga cewa waɗanda aka yaye daga shekara ta kaza zuwa ta kaza menene motsin da suka yi cikin jama'a game da addini tun da duk wanda ya fito ko daga Bayero ko daga College of Education ta Kungodo ko daga abin nan wanda ya karanta Hausa Arabic Islamic Studies ko wanda ya karanta Arabic ko wanda ya karanta Shari'a ko wanda ya karanta menene su ne da shi karantar da addini a HIS a dukkan makarantu na maza da na mata su shi karantar da addini kuma tare da haka suna nan addini kada lalacewa ke tarbiyya kada gurfacewa take to su wani salabus ya yayi su kenan wannan fa in sun yi karatun sun fahimta salabar su balantana yanzu a sakamakon lalacewar ilimi din duk malamin da yake karantarwa fa kawai yana ba dalibi kyautar maki ne don kasu fati amma ba wai don su rubuta jarba sun yi shi ba yawanci haka ne kai wa dalibi larabci baya ji kuma dan karanta addini ne in kai masa turanci ko ba zai ji ba in kai masa larabci ko ba zai ji ba sai dai kai masa hausa da wata ta haife shi ita mun da wannan ba abin da yayi a duniya ma'ana duk wani yare ne ilimi bai iya shi ba to kuma shi zai fito shi ne za a ba principal a can shi zai je malamin makaranta a can shi zai je wani malamin arabiya a can gurin shi zai da kaza a can gurin shikenan haka ne fasa rayuwar ta wuce kaɗan ne waɗanda suke tsayawa su ga cewa eh sun yadda cewa za su je jami'a ko me wannan karatu ne ta kaddace shaida kila kana buƙatar ka zo kai aiki a cikin gwamnati kila kana buƙatar kai kaza kila kana buƙatar ƙara ma albashi wannan duk masalihi ne naka na rayuwa ba wanda yake maka haramun ne amma ka tsaya ka fahimci addini ka nemi wani malami ka je ka karanta a wajensa a zaure a makaranta a majalisi a ina ne wanda ya san addinin kaga ka hada tsakanin fa'idoji guda biyu amma Allah duk wanda ya tsaya a ne dan gaga ne ina digiri yanzu a ina masters yanzu wallahi duk shirme ne da yawa ko wanda mun fara ko tsawak da su a nan gurin a bayero za ga ana larabci mutum bayar a yi turanci mutum bai kuma a yi larabci mutum bai kuma masters suke kuma ya daɗe ya yi shekara goma shi ma yana karantarwa wani wuri wani mali ban san lecturer bane ba a wata higher institution muna tare da shi ban san lecturer bane ba wani malami ya shigo yace ai falasifa kamar annabawa suke irin su aflatun irin su aristotelis irin su wane ne peter gross su waye yace ai kamar wadansu ɗan annabawa annabawa ne yace shi dai ba zai gangance ya ce musu annabawa amma yana ganin ayar wa in min ummatin illa khala fiha nazir ta dan shafe su saboda sun kawo gyara a cikin al'ummominsu a cikin society dinsu wani malami kuma yana shigowa ya ce duk kafirai ne ce to ka gani na rikici yanzu ban sani ba Allah ba ne ko kafirai ne ban sani ba sai ce to yanzu kai kanka ba ka san kanka ba kai kanka musulmi ne ko kafiri ne ba ka sani ba kana maganar sa aflatun sa aristotelis ko wani kita bros wai baka sani ba annabawa ne ko ko ko ko ko ko kafirai ne baka sani ba an rikita ka wannan ba lakcara ne guda ya yi shekara goma yana lakcarar ya je zai masa muke tare da shi a bayaro yake wannan maganar to wannan malami ne ya ɗalibansa me zai yaye maka wannan to don haka nan gudan abin da nake son fahimta tun da mun fahimta ko wannan cutar mu yanzu a nan gudun mu daina kallon wanda mas'uliyar ke kan shi yayi ko bai yi ba mu yanzu a nan me mas'uliyar da ke kan daga cikin muna ko wadanda su karatu su zuwa jami'a din a halin ko suna karatu a kasa da mataki na jami'a amma suna tsara nan gaba su je jami'a ko wadanda ma'aikata ne ko wadanda kaza ne wata gudunmawa mutum zai bayar daga cikin akwai da kun da suke malamai ne a yanzu a wadansu makarantu wata gudunmawa mutum zai ba dan gyaran wannan matsayi dan kowane mutum za a tambaye shi cikin daidai inda zai iya fi hududul mas'uliyyati kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ta kowa wannan shine wajibin da ke kan kowane mutum ya tsaya yayi kwazon sa ta bangaren da zai iya idan kana cikin dalibai ya zaka kaza hankalin dalibai yan uwanka sawa'un maza ne ko mata idan kana cikin malamai ya zaki kaza hankalin malamai ɗan wanka kuma ɗalibanka kuma ka tarbiyantar da su kuma ka dora musu ka dora musu akan abin da yake ka dora su akan abin da yake shine na gaske na addini sawon kana karantar da abin da yake addini ne tsantsa ko kana karantar da wani ilimin da baya da alaka da addini da rayuwa yake da alaka dole mutum ya shigar da addini cikin kowane irin abu to amma babu ci bayan kwakwalwa wato irin abubuwan da mutanen mu suke ciki gaskiya wallahi duk halin da musulunci ke ciki a duniya ko a gida ko a waje duk abin da kafirai suke mana sun samu dama ne ta hanyar mu ta hanyar mu suka samu dama duk ya da rashin mutuncin da Obasanjo yake yanzu a nan kasar saba'in cikin ɗari na karfin da Obasanjo yake da shi ta hanyar musulmi ne su suka bashi kuɗi su suke bashin ɗin su suke goyon bayan shi su suke tallata shi su suke wanke shi da soso da sabulu su ce mutumin kirki ne ko waliyi ne ko dattijo ne ko mutumin kirki ne haka za su yi ta faɗa da kowane yare sau ka dama to kaga a nan gurin illa za mu ce duk rikin mutuncin da Amerika take da Iraki a Iraki ta samu goyon bayan musulmi ne da ba ta samu goyon bayan musulmi daga cikin shugabannin musulmi da ba su sake wannan ba in ya zanto garin Fallujah Fallujah Fallujah fa unguwa ce fa dan wani kauye ne a bayan garin Bagada da ba cikin garin Bagada da yake ba falluja yau an yi sati uku a amerika da dole ta haƙura gari sai ɗin falluja inda a ce duka iraki sai ta sirji dan allah amerika za ta iya shiga to ballantana a ce duka kasashen musulmai da suka sirji amerika ne ka duba fi garin falluja dole amerika ta yarda cewa an fi karfinta ta kasa shiga falluja wannan abin da ke nuna wa tirjewar musulmai da tsayawar su da kulla alaka tsakaninsu da mahalicin su kyautata imanin su da aqidar su da fuskantar manufa da al'aqdu bi asbabil quwwa riko da dukkan wani sababi na karfi shine abin da ake bukata a wajen mu cikakken commitment ta tararar cikakken mu zama gaske a cikin abin da zamu yi shine abin da ake bukata a wurin mu saboda haka mu matasa da muke tasowa mu yi kokari na farko dai mu fahimci addini ta yadda ya dace mu fahimci mu yi amfani da karatu na zamani da suka dace da don mu kai matsayin da su wanda suka kai suka cutar da addini mu ko mu kai mu gyara addini dole mu yi wannan kar mu taba dauka cewa abin ya kai matsayin kawai mu koma gefe guda alaikum bi nafsik alaikum fadrukum man dalla idza tadaytum ba kawai wannan matsayin ba za a iya kawo gyara za a iya kawo gyara ko shakka ba za a iya kawo gyara amma ya danganci wata irin turgewa akai a jami'a ga kungiyoyi na iskanci kungiyoyi na tsafi kungiyoyin neman yan mata kungiyoyin neman maza in duk waɗannan suna nan duk ana jin su kuma ana kallon su kai dan ba za ka shiga wata kungiya da addini ba kuma kanka ga gara ta fuskar addini dan ba za ka tarjinta ba akan harkar addini to wannan shine abin da yake wajibin mu dukkan ɗaya daga cikin mu da yake da ikon da zai kawo gyara ko ya yake bai yi ba to fa zai zama abin tambaya gaban Allah ranar tashin kiyama kar in kalli mas'uliyar wani yaki wani yaki ina da dayari na adadin mutanen da suka rashin mutunci tun daga shekaru ashirin zuwa yanzu da ma wanda suke yi yanzu amma ban sa kaina a cikin wata kasawa daga kasawar da ya kamata ba a wato daga kasawa da dangane da wani abin da ya kamata a ce na yi ba ban yi wa kaina adalci ba ko shakka babu zaka ji takaici irin yadda manyan musu babu da cijantaka babu halin girma ba sanin ya kamata tsoron su amma wani irin yunkuri muka yi yunkurin mu shine abin da zai sa Allah ba zai saukar da malaiku daga sama su zo su yi gyara ba wanda suke cikin kasa din hali yanzu cikin mu duk wanda yake malamin makaranta duk wanda yake mai abin da sauransu kuma ya kasance addini da gaske duk wata maslaha ta rayuwa kada mutum ya dauke ta a madadin addininsa in kana da manufa ta addini a san ka a tsaye kan kafi daya dukkan wata maslaha ta rayuwa kar ka fifita ta akan addininka idan to addinin ka shine gaba ta kowace irin hanya wannan shine wajibin mu da zamu zama abin tambaya akan ka gaban Allah ranar tashin kiyama amma da yawa daga cikin masu da'awar malanta din nan sun cutar da mutane da yawa daga cikin da'awar masu da'awar malanta ko a cikin jami'a ko a wajen jami'a suna nan sauransu da kayan magana da mutum wallahi tallahi ka san bai karanta addini ba da yawa daga cikin waɗanda zamu na ce malami ne wanda za ka iya rantsuwa ka fara ba za ka hau kanka ba cewa ba bai ma sa abin da yake ba to amma mutum ya dan karanta dan wani bangare kuma ya ci zaraba a can gurin ya samu takardar shaida a can gurin ya samu wani a can ya yi digiri ya yi masters ya dan yi PhD din su yana tafiya irin ba dama ne shi ko ba abin da ya sani wallahi tallahi ba abin da ya sani Allah ya rufa mana asiri amma dai ko shakka babu kowa daga cikin mai yi masuliya daga ɗalibi zuwa malami daga mai karantarwa a islamiyya ta dare ko ta yamma zuwa mai karantarwa a sakandare zuwa mai karantarwa a wata haya institution zuwa mai karantarwa a jami'a ya rinka jin mas'uliyya a kansa wani gyara ne kawo a yanzu wani gyara yake kawo a yanzu wani yunkuri yake ya yake za abokanansa ko ta hanyar hira ya rika sayar musu da manufofinsa ta yadda zai ratsa su ya kutsa su ta yadda musulmi bai sheta su ba tare da ya daga kura ba ba sai ka kira mutane jama'a ya kasa ma ta mu zo mu yi mitin ba saboda muna ganin rikin mutuncin da ake a jami'a ya yi kaza kaza kaza ba wanda zai zo wannan mitin din duk wani mai rayuwar addini gani yake masu yanzu zaka jefa su ne cikin ayyukan da za a rika ko yanzu a sani amma da wayo duk wanda ka kira gidan ka hira ko ka je masa hira kuna hirar duniya sai ka rika jefa waɗannan zantukan kaɗan kaɗan akwai fitara da Allah ya halitta ta kai fitar sallahi allati fatara an-nas alaiha anta tuqatibu al-fitra anta tuqatibu al-aql dukkan mutumin da ya tabe shi ya tabe dan ya yi gobar mai karatu kana magana ne kana magana da hankalinsa kai tsaye kana magana da tunaninsa sannan kuma kana magana da fitrarsa da uslubin da zai yarda ba kuma lokaci guda za ka jefa mata komai ba ya ishe ka a ce ka ci nasara idan mutum ya yarda da wata barna dari wasu dari sai ka zo ba wai ka cire shi daga barnar kasa shi daidai ba ka jefa masa shakka akan barnarsa tun da fara ne shakka to ka bude masa kofar tunani ya karbi wani bakon tunanin da ba na shi na jiya ba ya karbi wata bakwara kida da ba ta shi ba duk wanda ka ci nasarar sa mata shakka ka ci nasara a kanka to dole sai ka zanto kana amfani da usulubi irin wannan kowanne daga cikin ya zai ya karawa da'awa taron ma'aikata ya zai ya karawa musulunci taron magoya baya musamman a daidai lokacin da taron masu taimako din suka fi kaɗan yanzu in za ka yi barna kana da dubban mutanen da su taimaka maka ka barna in za ka yi daidai za ka da mataimaka da yawa to lokaci ne na tunjiya lokaci ne na zamewa lokaci ne na tsayawa sosai akan gaskiya asabatu Allah mabda duk yadda mutum kai rayuwar wannan in ma dai baka yi ba mutuwa za ta ka kira mata ko baka kira mata ba ka ko kana nan dole mutuwa za ta da haka dole mu yi abin da za mu yi amma ko saka babu musulmai na iraki musulmai na wadansu yankuna na duniya suna buga mana misali don muna gani bayan Allah ne musulmai ne kamar mu kila ma suna cikin matsalolin da ba mu su san fa an kewaye su tsawon sati uku ba kai suka shiga ba kai suka fito ba nunan babu inda aka kewaye ka ka shiga mizar ka shiga dabi ka je ina ne ka je duk inda ka dama za ka yi shiga shi ne ba ka yi amfani da zabar da Allah ya baka ba Allah shi yayi mu amma da lalle shawarar da nake baiwa yan uwana dalibai shine wato duk yadda za mu yi gyara wato wajibin mu ne a daidai iyakacin dokokin da kake a gidanka matanka a gidan ku kai mawaka a wani bakannanka yayan kanin babanka yayan kanin mahaifiyarka wanda duk kuke tare da su ya zaka shiga idan kana karantarwa islamiyya ya zaka yi yaranka idan a firamare ne idan a sakandare ne ballan sana kuma gaba da sakandare mas'uliyya ce akan kowa alkullu mas'ulun an zalika yawmul qiyamah Allah ya taimaka mana naka sai mu takaita akan haka sai Allah ya kana da magariba sai na wajen karatun kitabu tauhid ko assalamu alaikum wa rahmatullah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk